بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaman magodiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu damar tarewa a wannan masallaci na bangazi a wannan yammaci na litinin biyar ga watan jumada al'akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda ya dace da 18 ga watan 12 shekara ta 2023 miladiya wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma a wancan lokacin mun tsaya kan aya ta 195 yau za mu tashi aya ta 196 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqar mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة نعم ذلك لمن لم يكن أهل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب Allah maɗaukakin sarki ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cike aikin haji da dukkanin rukunnan shi da wajibban shi da dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta muku ran aikin haji wal umra haka ma ita ma umra ku cike ta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya fore ku da yin aikin umara a shar'ance lillahi ga Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki ina fata mun gani kenan idan za ku yi aikin hajji ko za ku yi aikin umara ku yi ƙoƙari ku cike abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta muku wurin aikin hajji ko wurin aikin umara asar ya tabbata daga abdullahi ɗan abbas Allah yarda da shi ke cewa man ahrama bi hajjin aw bi umratin falaysa lahu an yahilla hatta yutimmaha duk wanda ya kulle niyya aikin hajji ko kuma niyya aikin umara ya fara ya shiga a cikin aikin gadangadan falaisa lahu an ya hilla hatta yutimmaha to bai dace a gare sa ba ya ce zai shiga ihlali ya aje ya fasa har sai ya cike wannan aikin na hajji ko kuma wannan aikin na umara da ya fara tamamul hajji yawmun nahar ku sani ƙarshen rana aikin hajji ƙarshen rana hajji shine ranar layya ranar yanka kenan fa'iza rama jamratal aqaba idan mutum ya yi jifa ta jamra ta aqaba wa zaral baita sannan ya je ya yi tawaful ifada faƙad halla min ihramihi kulle to haƙiƙan ya riga ya yi hilali daga ihraminsa gaba ɗaya bi ma'ana ya riga ya kammala ya ƙari aikin hajji wa tamamul umra sannan kuma cika aikin umara idza tafa bil baiti idan mutun yayi dawafi ga baiti ɗakin Allah mai alfarma wa bis safa wal marwa sannan yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa faqad halla haƙiƙan ya riga yayi hilli kenan ya gama aikin umara duk wanda ya tashi yin aikin hajji ko umara to ya kamata ya cike su ya yi su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya fore su ya fore shi da aikatawa lillahi dan neman kusanci ga Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki ya kasance aikin hajjinka ko aikin umarka da ka tafi yi dan Allah ne ka tafi ka yi ka je ne dan ka nemi lada a wurin Allah ka nemi kusanci a wurin Allah ka nemi ɗaukaka a wurin Allah ba wai don mutane su yabe ka ba da cewa ai alhaji wani duk shekara su yaji haji ba wai niyyar ka bane ba a ce ai alhaji wani duk shekara azumin watan Ramadan yana yin shi ne a can don yin umara kar ya zama wannan ita ce niyyar ka dan a yabe ka a gaye ka a'a ya kasance niyyar ka dan Allah ne dan neman kusanci da lada a wurin Allah madaukakin sarki fa in uhsirtum idan aka tsare ku dan al'ihsar ko kuma alhasru shine a tsare ka kai mai aikin hajji ko mai aikin umara ta yadda ba za ka iya cike aikin hajjinka ba ko umara ta hanya bakkan adawa kafirai su hana ku shiga garin makka ko ya kasance sarkin garin makka ya hana ku shiga saboda zalunci da makamantan haka ko kuma ya kasance hanyar da za ku bi ta wata daular da ba daular ku ba wadda sai kun ƙetare wannan ƙasar ya kasance ana wani yaƙi ko kuma an sanya takunkumin da aka hana abun wucewa sam ya ratsa ta wannan ƙasa to kaga a wannan lokacin an tsare ku kenan ko ya kasance kana fama da rashin lafiyar da ya same ka mai tsanani ta yadda ba za ka iya ci gaba ba dan cika aikin hajjinka ko umara to a wannan lokacin kenan fa in uhsirtum idan aka tsare ku ba ku samu damar cike aikin hajjinku ba ko kuma cike aikin umarku ba famastaisara min alhadi a wannan lokacin sai ku yanka abin da ya sauƙaƙa na hadaya ina fata mun gane kenan rashin lahiya ya tsare ka abokanan adawa sun hana ka ƙasar ta hana a shiga ko wani sababi daga cin asbab sun hana ka isa garin makka domin ka ciki aikin hajjinka ko umara dan imamu mujahid ya ce alhasru alhabsu kulluhu abinda ake nihi da alhasru shine tsarewa da dukkanin nau'insa idan aka hana ku zo aikin hajji ku cike shi to fa mastaysara min alhadi sai ku yanka abin da ya sauƙaƙa na hadaya wannan hadaya akuya ce timkiya ce saniya ce ko raƙumi abin da dai ya sauƙaƙa a gare ka kai wanda ka nufaci yin aikin hajji ko kuma ka nufaci yin aikin umara imamu ahmad da ashabu sunan sun fitar da hadisi da sanadi mai kyau an al-hajjaj bin amr ibn ibn amr ibn ghaziya qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace naji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kuli yana cewa man kusira aw araja faqad halla duk wanda aka karya imana ya samu kanshi cikin hali na karya au araja ko ya samu kanshi cikin hali na dingishi ko ya kasance targade ne same shi ko wani abu ya same sa ga kafa ta yadda ba zai iya yin tafiya ba domin ya kammala aikin hajji shi ko umara wa alaihi hajjatun ukhra to faqad halla a wannan lokacin ya riga ya shiga ihlali an gane ko aikin hajji shi kenan ya dakata daga nan babu abin da ke kan shi sai ya kullaci yin aikin niyya hajji a wata shekara mai zauwa ko wata shekara ta daban wannan kenan ga wanda bai riga ya sabki wa aikin hajji ba na farilla kenan haka a cikin wata riwaya man kusira aw marida aw araja faqad halla duk wanda aka karya bi ma'ana ya samu kan cikin hali na karya au marida ko ya samu kan cikin hali na rashin lafiya au araja ko kuma kai tsaye ya samu kan shi cikin hali na targaɗe ta yadda ba zai iya tafiya ba faqad halla haƙiƙan ya shiga ihlali bi ma'ana aikin hajji ya ƙare a gare sa ko ku umarsa ta tsaya daga nan wa alaihi hajjatun ukhra min qabilin abinda ke a kansa wani hajji na daban a wata shekara mai fuskantarwa haka hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin na na aisha أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم دخل على بضاعة بنت الزبير ابن عبد المطلب lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya shiga wurin wata mata da ake ce mata Buda'ata binti Zubair ibn bin Abd al-Muttalib fa qalat sai wannan mata da ake ce ma Buda'ata ce ma manzo Allah ya Rasulullah ya ma'aikin Allah inni uridu al-hajj wa ana shakiya ni kam ina son in je aikin haji sai dai kawai ni na samu kaina ne cikin rashin lafiya faƙala sai annabi ya ce da ita hujji wa shtariti ya aikin hajjinki sai dai ki sanya sharaɗi a cikin aikin hajjinki menene sharaɗi ki ce anna mahalli haithu habastani bi ma'ana mahalli inda zan aje aikin hajji ba zan ci gaba ba in tube ihrami in daina in fasa haithu habastani a inda ka tsare ni ka hana ni in ci gaba ya Allah madaukakin sarki kenan idan ka sanya sharadi a cikin aikin hajji ko umara sai wani sababi daga cikin asbab suka hana ka ka karasa aikin hajjin ka ko umara abin da ke akan ka shine ka yanka ko ka yanka abin da ya saukaka na dabba kenan amma idan ka sanya sharadi malamai suka ce a wannan lokacin babu yanka a gare ka kenan ya Allah bakin inda za ni hilali in fasa aikin hajjin inda aka dakatar da ni aka tsare wannan lokacin babu yanka a kanka wannan aya da take magana akan tsare mutane ta sabka ne a shekara shidda shekarar da aka yi sulhu na alhudaibiyya tsakankanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kafaran makka lokacin da suka hana annabi shiga garin makka annabi ya taho da shi da tawagashi ta sahabbai da nufin su shiga garin makka sun taho kan hanya ba su ƙara shiga garin makka ba sai aka hana su shiga ta wannan lokacin ne sai aka yi sulhul hudaybiyya tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran makka wannan lokacin ne suratul fath ta sabko sannan aka sabko wannan saukin na cewa annabi da shi da sahabbansa su yanka abin da suka zo da shi na hadaya sai su yi aski su koma a wani lokaci sai su zo su sake yin wannan umarar da ba su samu damar yi ba ganin cewa kafaran makka sun hana su shiga makka ina fata mun gani shi yasa hadisi ya zo a cikin bukhari hadisin miswara miswar da kuma marwan qala su bi suka ce falamma faraga min qadiyatil kitab lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala al'amarin rubutu kenan wannan littafin da ya gudana tsakankanin shi da kafiran makka da abin da suka yi yarjejeniya a kai ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li ashabihi qumu wanharu sai annabi ya ce masahabban shi tun daga halin da ya kasance mun riga yanzu mun yarjejeniya da mu da kafiran makka sun ce kuma ba za mu shiga garin makka ba a wannan shekara don haka abin da nake umarta ku da shi komu haru ku tashi ku yanke dabbobinku ku tashi ku soke dabbobinku sun mahliku sannan ku yi aski ƙala fa wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dhalika thalatha marrat mai riwaya yace na rantse da Allah ba wani ɗaya daga cikin mutane wanda ya tashi har sai da annabi ya maimaita wannan magana su uku ku tashi ku soke dabbobinku ku yi aski ku tashi ku soke dabbobinku ku yi aski annabi na musu umarni sun ki tashi su yi umarnin manzon Allah saboda sun fusata sun samu kansu cikin takura da damuwa ga su garin makka abu kaɗan ya saura su shiga don su yi aikin umara yarjejeniya da kafaran makka ta hana su a samu damar shiga garin makka kuma annabi ya sa hannu akan haka ba ɗaya wanda ya tashi daga cikin su ya bi umarnin manzon Allah falamma lam yakun minhum ahadu lokacin da ba a samu ɗaya daga cikin su wanda ya tashi ba dakhala ala ummi salamata a wannan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga wurin matarsa ummu salama fa zakara laha ma laqiya minan nas ya ambata mata abin da ya gamu da shi na mutanen shi gashi ina umarninsu ina cewa su yi kaza gashi sun ƙi su yi yana shawarar matarsa faqalat ummu salama a wannan lokacin sai ummu salama ta ce ma manzon Allah ya nabi Allah ya kai annabin Allah mai girma a tuhibbu zalika shin wai kana son sa maka da'a da biyayya ne ukhruj thumma lam la tukallim ahadan minhum kalima sai ta ce abin da nake so da kai fita karkama kowa daga cikin su daidai da kalma daya hatta tanhara budnaka wa tad'u haliqaka fayahliqaka tahi kawai jawo abin yankanka yanka kiro mai maka aski ka sashi ya maka aski kaji shawar da matasa ta basa sallallahu alaihi wa alihi sallam fa kharaja fa lam yukallim ahadan minhum sai annabi ya fito bai ma kowa daga cikin su magana ba hatta fa'ala zalika har sai da yi abin nan na yanka dabbashi da kuma kiro mai aski ya masa aski na harabudunau annabi sai yanki abun yankarsa wada'a haliqahu ya kiro mai masa aski falamma ra'au zalika qamu fanaharu lokacin da suka ga annabi yayi hakan gaba ɗayan sai suka tashi kowa ya san yanke dabbarsa ko kuma ya soke dabbarsa wa ja'ala ba'dhum yahliqu ba'dan sai shashansu ya dinga yi shashi aski wanga yi mawanga wanga yi manga hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dan ghamman har sai da wasunsu kamar su kashe junansu saboda bakin ciki ba a ba su dama su shiga garin makka ba domin su yi aikin umar ina fata mun gani kenan abin da ke akan wanda wani abu ya tsare sa bai samu dama isa garin makka ba domin ya cike aikin hajji shi ko umararsa famastaisara min alhadi sai ya yanka abin da ya sauƙaƙa na hadaya imamu ahmad ya fitar da hadisi da imamu bukhari wal lafzu li ahmad sai dai lafazin na imamu ahmad ne an ibn umara daga abdullahi dan umar annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala yawm al hudaybiyya annabi tsira da mun ci Allah tabbata a gare shi ya faɗa a ranar hudaybiyya radda aka yi wannan sulhu bayan masu aski sun je sun yi aski masu yin kolo sun je sun yi kolo sai annabi ya ce Allahumma ighfir lil muhalliqina ya Allah madaukakin sarki ka gafarta ma wanda suka yi aski ta tas fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ma annabi wal muqassirina to wanda suka yi sai sai fa ya manzo Allah fa qala sai annabi ya ƙara maimaita yana mai cewa Allahumma ighfir lil muhalliqina ya Allah kai gafara ga wanda suka yi aski gaba daya faƙala walil muqassirina sai wannan mutum ya ce ma annabi dai har yau dai har yanzu dai da masu sai ya manzan Allah hatta qala ha thalathan aw arba'an mai riwaya ce sai da annabi ya faɗi hakan su uku ko su hudu Allahumma ighfir lil muhalliqina wance yana cewa ya annabi har da wanda suka yi sai sai annabi sai yana maimaita lil muhalliqina su uku ko su hudu thumma qala sannan na ƙarshen sai annabi ya ce walil muqassirina ya Allah ka gafarta ma har wanda suka yi saisaye su ma ina fata mun gane kenan kaga abin da ke a kanka a lokacin da aka tsare ka baka samu ka kammala aikin hajjinka ko umara sai ka yanke dabbaka sannan kuma ka yi aski a wannan lokacin sai ka sa kayanka na zaman gida ka yi duk wani abin da aka hana ma mai aikin hajji ko umara ya aikata ka tafiyanka ya so wata shekara sai ka zo ka maimaita aikin hajji in ka samu dama ko ka zo ka sake wannan umarar da ba a baka dama ka yi ta ba a wannan lokacin wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kanuwanku hatta ya bulugha al-hadiyu mahilla har sai hadaya ta kai a inda yake wurin ta duk mai aikin haji kar yayi aski ko umara kar ya aske gashin kansa har sai hadayarsa ta kai inda ake yanka ta yana sai dabbarka da zaka hadaya da ita ta isa wurin da ake yanka wurin da ake yanka ta faman kana minkum marida duk wanda ya kasance daga cikin ku yana cikin hali na rashin lafiya aw bihi adhan min ra'sihi ko ya kasance yana da wata cuta a kansa fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk to a wannan lokacin zai iya yi aski sai ya bada fidiya yayi fidiya ta yin azumi ko kuma sadaka ko kuma yanka dabba ina fata mun gane kenan duk wanda ya kasance daga cikin ku yana daga cikin halin maras lafiya yana da wata cuta a kai wadda ba zai samu damai yin aikin shi na hajji ba yadda yake so ko aikin umara to an ba shi damai ya aski shine faman kada minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi sai aka shafi fahalaka sai yayi aski dan za a kaddara sani ina gani ina fata an gane faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fahalaka fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk zaka kaddara fahalaka sai yayi aski to wannan askin da yayi ya jawo mashi yin fidiya wannan fidiyar ko yayi azumi ko kuma yayi sadaka ko kuma ya yanka dabba ina fata mun gane kamar yadda mutanen annabi Musa da suka tambaye shi suka ce da shi suna son ruwa ko suna roƙon shi da ruwa shi kuma sai ya daki wannan dutsen ko sai dutse ya fitar da ruwa nan ma kaga ana kaddara fadaraba fanfaja sai ya daki wannan dutsen sai dutsen ya bubbugo idanun ruwa sai ruwa suka dinga fitawa ina fatan mun gane kenan faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku yana cikin hali na rashin lafiya aw bihi adam min ra'sihi ko ya kasance yana da wata cuta ta musamman a kansa fa halaqa sai ya aske gashin kansa fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk imam al-bukhari ya fitar daga hadisi an ka'ab ibn ujra daga ka'ab dan ujra qala yace waqafa alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam bil hudaybiyah annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yazo ya tsaya a kaina bil hudaybiya a wannan wurin da ake ce mishi al hudaybiya wa ra'asi yatahafatu qamlan kaina kuma yana ta zubar da ƙeya a cikin sa fa qala sai annabi yace yu'zika hawamuka wannan ƙwarin suna cutar da kai ne akan ka qultu na'am sai nace ma annabi sallallahu alaihi wasallam eh suna cutar da ni qala sai annabi yace fahliq ra'sak je ka aske gashin kanka je ka aske kanka aw qala ihriq mai ruwa yana shakko ko ku annabi ya ce mishi je kai aski qala sai ya ce fiyya nazalat hadhihi al-aya akaina ne wannan ayat ta sabko inji ka'ab dan ujra faman kana minkum marida aw bihi adhan min ra'sihi hazwa karshen aya fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya ce da shi sakamakon aski da kai duba ga ƙeya tana damunka sum thalathata ayyamin ka yi azumin kwana uku au tasaddaq bi faraqin bayna sittatin ko kuma ka yi sadaka bi faraq faraq wani ma'auni ne sananne a wurin mutanen Madina wanda wannan ma'aunin ya kai kusan litir goma sha shidda wannan ma'aunin shine za ka yi sadaka da shi akan mutum shidda au nusukin ko kuma ka yanka dabba mimma ta yassara daga cin abin da ya sauƙaƙa a gare ka ina fata mun gane kenan duk wanda ya keta wata alfarma daga cikin alfarma wadda aka hana mai aikin hajji ko mai umara ya aikata kamar aski misali to idan yayi aski sai yayi fidiya shine azumin kwana uku ko kuma ya ciyar da miskini guda shidda ko kuma ya yanka dabba daga cikin abin da ya sauƙaƙa gare shi wannan dabba akuya ce bunsuru ne tinkiya ko rago ko kuma saniya ko sa ko raƙumi ko kuma taguwa daga cikin dai dabbobin ni'ima na gida da aka saba amfani da su yau da gobe a cikin wani lafazi na daban min tariq abdullah bin ma'qil daga hanya abdullah dan ma'qil kala yace jalastu ila ka'ab bin ujra radiyallahu anhu nazo na zamna wurin ka'ab dan ujra Allah ya yarda shi fa sa'altuhu anil fidya sai na tambaye sa game da al'amarin fidya ya lamarin yake faƙala sai ya ce da ni nazalat fiye khasa wahiyya lakum amma wannan ayar da take magana fidiya ta sabka ne a gare ni keɓance sannan kuma ta shahe ku a game umiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ɗauke ni aka kai ni wurin manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi wal qamlu yatanasaru ala wajhi ƙeya tana ta yawo tana sabkowa akan huska faƙala sai annabi ya ce ma kuntu ural waja'a balagha bika ma ura ban yi tunanin ba tsananin damuwa ya kai ka hau wannan matsayin da nake gani aw ma kuntu ural jahada balagha bika ma ara ko kuma annabi ya ce ban ga ban yi tsammanin wahala ta kai ka ba kamar yadda nake ganin ka haka tajidu shatan sai annabi ce zaka samu wata dabba da zaka yanka wata akuya qultu la sai ka ya ce ma annabi a bani da shi bani da akuya kuma bani da abin da zan iya sayan akuya da shi qala sai annabi ya ce da shi sum thalathata ayyami ya azumin kwana uku aw at'im sittata masakin ko ka ciyar da miskini shidda li kulli miskinin nisfa sa'i kowane miskini sai ka ba shi rabin sa'i al'aimatul arba'a dukansu gaba ɗaya malikawa da shafi'awa da hanafawa da sauransu duka sun ta akan cewa in sha'a sama wa in sha'a tasaddaqa bi farq wa in sha'a dhabaha shatan mutum na da zabi in ya ga dama yayi azumi in ya ga dama ya cidda miskini shidda in ya ga dama ya yanka dabba duk wanda yayi ya isar masa fa idza amintum Allah ce fa idza amintum idan kuka samu kanku cikin hali na aminci kuka yi aikin hajjin ku tsab babu wani abin da ya tsare ku ko ya kare ku wurin cike aikin hajjin ku ko umarku faman tamatta'a bil umrati ila al hajj duk wanda ya tamattu'i bil umrati da yin aikin umara ila al hajj har zuwa aikin haji famastaysara min al hadi shi ma zai yanka abin da ya sauƙaƙa na hadaya duk wanda ya tamattu'i tamattu'i shine ka fara aikin umara sannan ka aje aikin haji oi ka aje ka aje kayanka ka fidda ihrami ka je ka yi duk abin da aka hana ma mai aikin aikin umara ko haji yayi sannan daga baya kuma ka kulli niyyar haji kai aikin haji kaga a lokaci guda kai umara kuma kai haji to duk wanda yayi wannan aikin yayi tamattu'i yayi umara ya aje kaya ya aje ihrami ya shiga sha'anin gabansa ya sa kayan gida ya shafa turare ya yi wani abin da aka hana daga cikin masu aikin haji ko umara to idan yana so ya hada shi da aikin haji har yayi hakan a aikace famastaisara min alhadi zai yanka abin da ya sokaka na hadaya ina fata mun gane tun daga akuya rago saniya ce ko kuma raƙumi faman lam yajid wanda bai samu abin da zai yin hadaya da shi ba fasiyamu talatati ayyamin fil hajj sai yayi azumin kwanakai guda uku a can hajji ina fata mun gane sai azumin kwanakai guda uku fil hajji a can wurin aikin hajjin wa sab'atin idza raja'tum sai yayi azumin kwana bakwai idan kuka dawo gida tilka asharatun kamila sai Allah ya ce waɗannan sune guda goma cikakku azumi guda uku can da kuma azumi guda uku idan ka dawo gida zalika liman lam yakun ahlu hadir masjid haram to ku sani wannan aikin yana shafar wanda iyalin shi basu kasance ba suna halarci a nan masallaci mai alfarma ba wai dan garin makka ba dan garin makka baya da wannan abin da wanda ke bako yake da akan shi ina fata mun gane dan garin makka idan yayi tamattu'i babu yin azumi a kansa ba zai yi uku ba daga bayan ya koma gida ya yi bakwai wanda aka ɗora ma wannan hukuncin shine wanda ya taho daga wata ƙasa ko nesa daga garin makka ya zo yi tamattu'i to shine wanda aka ba damar ko aka ɗora masa yin azumi guda uku a can wurin haji da kuma yin guda bakwai idan ya dawo gida wattaqullaha Allah ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin shi wa alamu anna Allah shadidul iqab ku riga ku sani cewa lalle Allah madaukakin sarki yana da tsananin ukuba da azaba ga wanda suka kafirce mishi ko suka kangare sai Allah ya ce الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب التي الحج أشهر معلومات شيء أيكن هجي ينا فارواني أتكن وتني معلومات سننو wannan watannin sanannu su ne watanni guda uku watan shawwal da watan zulqa'ida da kuma kwanakai guda goma cikin watan zulhijja abdullahi dan abbas da kuma abdullahi dan umar haka suka faɗa duka qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace alhajju ashhurun ma'lumat wa hunna shawwal ku sani aikin haji yana faruwa ne ana kulla shi ne a cikin watanni sanannu sune shawwal watan shawwal wa dhulqa'ida da watan dhulqa'ida wa ashrun min dhulhijja da kuma kwana guda goma daga cikin watan dhulhijja ja'alahunna Allah subhanahu lil hajj Allah madaukakin sarki ya sanya watannin nan guda uku dan aikin haji wa sa'ir shuhuri lil umra sauran watannin kuma Allah ya sanya su ne dan ayi aikin umra fala yasluhu an yuhram an yuhrima ahadun bil hajj illa fi ashrul hajj bai inganta ba a ce mutum ya sanya harami ya kulli niyya aikin haji sai cikin waɗannan watanni guda uku da ake yin aikin haji a cikinsu والعمرة يحرم بها في كل شهر أما إتكم عمرة أكن إحرام تدنية ينتأتشن كون وتا إذن كقدام هكا ابن جرير الطبري أنبت قال البخاري إمام البخاري يتشي قال ابن عمر عبد الله بن عمر يتشي هي شوال وتنن أيكن هجي سوني شوال وذو القعدة دواتن ذو القعدة وعشر من ذي الحجة دكما كوانكي وداغو متشن وتن ذو الحجة يروي الشافعي بسنده عن إكرمة إمام الشافعي يرويته ده سند صدق إكرمة عن ابن عباس لك عبد الله بن عباس أنه قال يتش لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج بيداتش بقى قوة متن يقول نية أيكن حج يسني إحرامي سي أتكن وتنند أيكي أيكن حج أتكنس ومن أجل ومن أجل قول الله تعالى saboda fadar Allah madaukin sarki da yace alhajju ashhurun ma'lumat shi aikin hajji yana faruwa ne a cikin watanni sanannu kenan thumma dhahaba ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala sunan imam ash-shafi'i shi ma ya tahi akan ila adami sihhati al-ihram bil hajj illa fi ashhuril hajj ya tahi akan cewa ba zai taba inganta ba a ce mutun yayi niyya aikin hajji sai cikin watannin nan na hajji kenan shawwal da watan zulqaida da kuma kwanakai guda goma ko sha biyu zuwa sha uku a cikin watan dulhijja falau uhrima bihi da a ce mutum zai kulli niyya haji qabla ha gabanin waɗannan watannin lam yanaqid ihramuhu bihi to ihramin shi ba zai kullu ba saboda yayi shi ne a cikin watannin da ba aikin haji ake yi ba a cikin su ina fatan mun gane shine alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja duk wanda ya kulli niyya aiki yin haji ya yi harrama ya sanya ihraminsa falarafasa don haka ba zai yi arrafatu ba arrafatu ana abin da ake ni da shi jima'i ba zai sadu da iyalinsa ba ko ko ba zai yi wani abin da duka mukaddima ce ta yin jima'i ba wala fusuka haka ba zai aikata ba alfusuk alfusuk shine alkhuruj an ta'a bitarki ma wajaba أو فعل ما أو فعل بترك واجب أو فعل حرام abin da ake cewa alfusuk shine fita daga cikin da'a ta hanyar barin abin da ke zamantowa wajibi gare ka ko aikata abin da yake haramun ne a gare ka wala jidala fil hajj haka babu musu da jayayyar da zai sa ka fusata dan uwanka yayin da kuke aikin hajji wannan dubbe halatta ba kenan ba za ka yi arrafatu ba jima'i ko wasu maganganun da suke motsa sha'awa irin na jima'i haka ba za ka yi bar ɗaya ba ta hanyar saba ma Allah maɗaukakin sarki ba za a yi jidali ba yayin da ake cikin watannin hajji ko kuma aikin hajji wa ma taf'alu min khairi da abin da kuke aikatawa min khairin na alkhairi ya'lamuhu Allah Allah maɗaukakin sarki ya san wannan aikin zai muku sakayya a kansa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa dan haka ku yi guzuri idan kuka tashi tahiyya aikin hajji ko umara ku ɗauki abinci ku ɗauki ruwa gwalgadon buƙatar ku har ku isa garin makka don yin aikin hajji ko umara imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin sa daga abdullahi dan abbas allah yarda da su college kana ahlul yamani yahujjuna wa la yatazawwadun wa yaquluna nahnu al-mutawakkilun mutanen yaman a wancan lokacin sukan je aikin haji ba sa ɗaukar guzurin hanya na ruwa ko abincin da za a ci wa yaquluna sai ka jama suna faɗa cewa nahnu mutawakkilun mu ne masu tawakkali kawai mun dogara ga Allah shi yasa ba sa ɗauka abinci ba sa ɗauka guzuri fa anzalallah sai Allah ya sabkar da wannan aya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa idan za ku je aikin haji ku ɗau guziri ku ɗau abincin da zai wadace ku haccan ku ɗau ruwan da za ku sha su kai ku haccan kare zamanto kana cikin masu roƙon mutane ka riƙa bibiyan mutane kana ka wadatu da abin da ka ɗauko na guziri sai Allah ce fa inna khairaz zadi taqwa ku sani mafi alkhairin guzirin da zaka nema shine guzuri na taqwa bayan ka tara guzurinka na abinci da zamanto kana da guzuri na tsoron Allah da zai taimaka maka wurin aikata abin da Allah ya kore ka da shi da kuma nisanta abin da Allah ya hane ka wattaqun ya ulil albab Allah ya ce ku ji tsoro na ya kuma abuta hankali sai Allah ya ce ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم نعم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام نعم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين Allah ce laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku ba ku yi sako ba ko zunubi an tabtahu fadlan min rabbikum ku nemi wata falala ta musamman daga ubangijin babu laifi ba sako bane ba ga mai aikin hajji ko umara a wannan lokacin da cikin wannan watannin ya nemi falalar ubangijin ta hanyar kasuwanci ta hanyar neman halal babu laifi dan kasuwa yi kasuwa kaga abin da idan ka saye shi a can ka kawo shi anan zaka samu riba babu laifi ka saye babu laifi ka ɗauki wani abu ka kai shi a can dan ka sai da shi ko da ko cikin kwanakan da ake aikin hajji ina fata mun gani imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas qala yace kanat ukazun wa majannatu wa zul majazi aswaqun fil jahiliya ya kasance ukaz da majanna da kuma zul mazaj kasuwanne ne a cikin jahiliya wanga sunaye ne na kasuwanne da ake cin kasuwa a wurin falamma kana al-islam lokacin da musulunci ya shigo ta'assamu min at-tijara sai suke ganin cewa yin kasuwancin nan a wannan lokacin na aikin haji laifi ne sabo ne fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukin sarki sabkar da wannan aya laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku ba sabo bane ba laifi bane ku nemi falala daga ubangijinku ta hanyar saye da saidawa ta hanyar kasuwanci ka nemi halaliyar ka dan ana aikin hajji ko mara wannan bai hana kasuwanci da saye da saida fa idza afattum min arafat idan kuka gangaro daga arafat daga tsayuwar arafa kenan fadhkurullah inda al-mash'ar al-haram to ku ambaci Allah a wurin mash'ar al-haram mash'ar al-haram shine muzdalifa kun zo kun yi tsawa arafa wanda tsayuwa arafa tana farawa ne tun daga zawali lokacin da rana ta karkata wanda ranar arafa shine ranar tara ga watan zulhijja idan kuka zo kuka yi tsayuwa arafa sai ku gangara ku nufi musdalifa idan kuka je musdalifa sai ku ambaci Allah a musdalifa ambatan Allah shine haɗe sallan magariba da nisha kuna nan mai kwantawa ya kwanta mai karatun shi ya karatu mai zikiri ya zikiri mai addu'o'i ya addu'o'i ba za ku gushe ba kuna nan a muzdalifa sai lokacin da alfijir ya keto kuka yi sallar asuba a wanda lokacin sai ku je mina ina fata mun gane kenan fa idza afattum min arafatin idan kuka gangaro daga tsayuwar arafa fadhkurullaha sai ku haɗe sallolinku na magariba da nisha'i inda al-mash'aril haram a nan muzdalifa wadhkuruhu ku ambaci Allah madaukakin sarki kama hadakum kamar yadda Allah madaukakin sarki ya shiryar da ku yasa kuka musulunta yasa kuka yi imani ya shiryar da ku zuwa ga ayyukan da'a da na alkhairi in kuntum wa in kuntum min qablihi lamina dhalin wanda da ku gabanin hakan kuna daga cikin wanda suke batattu ne sai Allah madaukakin sarki ya ce ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس sa'an nan kuma ƙureshawa a fidu min haifu a fadon nas ku gangaro ku kwararo ta inda mutane suka kwara wannan raddi ne na musamman Allah yake ma ƙureshawan makka wanda a da a lokacinsu ba su zuwa tsayuwa arafa sai dai su zo musdalifa su yi tsaye ganinsu su ne manya-manya a garin makka suke kulawa da ɗakin Allah ba za su shiga tare da mutane ba a yi tsayuwa arafa a gangaro musdalifa tare da su sai da su zo musdalifa su yi tsaye sai yan da sai wa'anda suka yi tsayuwa arafa sun gama su gangaro su haɗe da su a nan musdalifa sai Allah ya ce a'a thumma afidu min haythu afada nas haka kuma qurayshawa ku gangaro bi ma'ana ku je ku yi tsayuwa arafa tare da mutane sannan ku gangaro tare da su ku zo musdalifa gaba daya wannan girman kan da ganin jiji da kai da kuke ku daina yi Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi hadisin Aisha take cewa kanat Quraysh wa man dana bidiniha Qurayshawa sun kasance wa man dana dinaha da wanda suke akan addinin Qurayshawa yaqifuna bil Muzdalifa so idan sun tashi tsayewa sukan zo Muzdalifa ne su yi tsayewa ba za su je Arafa wa kanu yusammuna al-Hums wanda da a can ana ce musu al-Hums wa kana sa'irul arabi yaqifuna bi Arafat sauran larabawan kuma sukan je su yi tsayuwa arafa falamma ja al-islam lokacin da musulunci ya zo amara allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yi atiya arafa sai allah madaukin sarki ya fori annabin shi ya zo arafa thumma yaqifu biha sannan yayi tsaye a nan arafa thumma yufidu minha sannan daga baya gangaro daga arafa ya zo muzdalifa ذلك قوله wannan shine fada Allah madaukin sarki min haifu afadha nas daga inda mutane suka gangaro kuma qurayshawa ku shi a wurin sai Allah ya ce
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب Allah ce fa'iza ƙazaitun manasikakum idan kuka kammala manasik naku manasik jam'i ne na mansak ayyukan aikin hajjinku daban-daban idan kuka kammala su ko kuka kammala dukkanin ayyukan umara da aka fore ku kuye fadkurullaha ka zikirikum aba'akum to ku ambaci ubangijinku Allah maɗaukakin sarki kamar yadda kuke ambatan iyayenku wanda da mutane a jahiliya idan suka kammala aikin hajjinsu ko umara sai su zo su zamna a wurare suna ambatan iyayensu da irin ƙoƙarin iyayensu da yadda iyayensu suke ciyar da baƙi da irin hidimomin da iyayensu suke sai Allah ya ce ku ambaci Allah ka zikirikum aba'akum irin yadda kuke ambatan iyayenku a da au ashadda zikira wa ashadda zikira ko kuma ku ambaci Allah fiye da yadda kuke ambatan iyaye fa minan nas lalle daga cikin mutane man yaqulu rabbana atina rabbana atina fid dunya hasana ko fa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya daga cikin mutane man yaqulu akwai mai cewa rabbana ya ubangijinmu atina fid dunya ka bamu anan gidan duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq baya da rabon komai a gobe alkiyama mutane sun sha bamban wasu idan suka zo wannan wurin da ake ambatan Allah madaukakin sarki da yawan gaske ana roƙonsa buƙatoci ba abin da suke roƙon Allah mutanen jahiliya sai abin da shafi duniya kawai Allah ya ba su arziki Allah ya ba su duniya Allah ya bude musu kasuwancin su Allah musu kaza ya musu kaza ya musu kaza daga abin da shafi duniya kawai shine ke a gaban su amma abin da ya shafi lahira babu ruwansu da shi shine Allah ce wa malahu fil akhirati min khalaq ya kasance baya da wani rabo gobe alqiyam wa minhum daga cikin su kuma man yaqulu akwai masu cewa rabbana atina fid dunya hasana ya ubangijin mu atina ka bamu fi duniya a nan gidan duniya hasanatan kyakkyawa wa fil akhirati hasana haka gobe alqiyama ma ya Allah ka bamu kyakkyawa wa qina azaban nar Allah ka tsare mu daga azaban wuta imamu qatada yace fi duniya afiya abinda ake ne da fi duniya hasana shine ya Allah ka bamu lafiya a nan gidan duniya wa fil akhirati afiya haka gobe alkiyama ma Allah ka ba mu afiya ka ba mu lafiya nan gidan duniya ka wadata mu ka ba mu lafiya ka ba mu arziki ka ba mu abin da zamu ci ba zamu wahala ba haka gobe alkiyama ma ya Allah ka ba mu lafiya ka kare mu da dukkanin azaba da wahala imamu sufyanu thauri yake cewa alhasanatu fid dunya alilm war rizqu tayyib abinda ake nihi da kyakkyawa a nan gidan duniya shine Allah ya baka ilimi da kuma arziki kyakkyawa da dada na halal wa fil akhirati hasanatul janna aku ba kiyama kuma Allah sai baka kyakkyawa shine gidan aljanna Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi hadisin Anas dan Malik yake cewa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul annabi ya kasance tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yakan ce Allahumma rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ubangijinmu ka ba mu fid dunya anan gidan duniya hasana kyakkyawa وفي الآخرة حسنة حكى قباء القيامة ما ألا كبام ككاوى وقنا عذاب النار كسري مدق عذاب عذاب وتا هكا النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شيناي نوانا الدعاء من جنوامي البركة إمام مسلم يفتد حديثي حديث قتادة أنه سأل أنس إمام قتادة يا تنبي أنس دم مالك يتدشي أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر wai wace addu'a ce wadda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana yawan roƙon Allah da ita, ƙala sai ce da shi ya ƙulu annabi na cewa, Rabbana atina fi duniya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban na, wagga ita ce mafi yawan addu'ar da annabi sallallahu Alaihi wasallam yake yi, wa kana Anas. Anas ɗan Malik ya kasance, idza arada an yada uwa bi da'awa, da'a biha. don lokacin da ya so ya roƙi Allah da wata addu'a sai irin wannan addu'a cewa rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu lalle waɗannan da suka hada hali guda biyu ga aikin alkhairi ga neman kyakkyawa a nan gidan duniya da neman kuma kyakkyawa gobe alkiyama Allah ce lahum nasibun mimma kasabu suna da sakamako na musamman game da abin da suka aikata na ayyukan alkhairi wasu malaman suka ce wannan aya ta shafi mutanen baya wanda suke roƙon Allah ya ba su kyakkyawa a nan gidan duniya kuma ya ba su kyakkyawa a gobe alkhairi wasu malaman ta suka ce ta shafi dukan guda biyu da na farkon da na biyu na farkon ma suna da kaso gwalgwadon abin da suka aikata na aikin alkhairi sai dai waɗanga na biyu sun fi su sun ɗaras sakamako mai kyau a nan gidan duniya sannan ga sakamako mai kyau a gobe alkiyama wallahu sari'ul hisab lalle Allah madaukakin sarki shine mai sauran yin hisabi ga bayin shi babu abin da ke bashi wahala ko ya tsayar da shi game da hisabin bayin shi subhanahu wata'ala ina ga kuma ne kamata mu dakata ganin lokaci yayi abin nan faɗa daidai Allah ya sami tare lada kuskure ko makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah